أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم a muna cikin rakawar aswab karatu na ashirin da uku yau insha Allah kuma a muna cikin mas'ala ta farko wadda kamar da aka faɗa tana da rassa to za mu shiga cikin jim wato reshe na uku kenan a cikin waɗannan amsoshi da ake bayarwa wa kada ka taba akhi malam salisu hakika dan uwana malam salisu ya rubuta fi cikin muqaddima a cikin wannan muqaddima annani karatu ala ulama cewa nayi karatu a wajen wasu malamai wa zakar ba'dhan minhum ya ambaci wasu daga cikin su hatta zakar ma yanzu ala ashra har sai ya ambaci wanda suke sama da guda goma wa amma al-muttasil amma shi wannan anta mori fa lam yakun ulama ibi fil kunun illa abawu wa ambaci wanda daga cikin malamai wanda suka koyar da shi ilmai banda mahaifinsa na'am haka ban san yake zikir malam ibrahim mai garaji an ambaci malam ibrahim mai garaji وماهر شريك بلا رحمهم الله الله يسرهما وقيل aka ce innahu ta'allama alqur'ana minhum aka ce yayi karatu qur'ani a gurin su wal waqi'u yaqul amma waqi'in abin da yake aukuwa yana cewa law anna mahir sharif bala da ce a mahir sharif bala kana mu'alliman lahu bil haqiqa da malamin sa ne da gaske to la haffafa min sha'anihi al-murqiyya li baqiyati ulama da ya sauka daga lamarinsa na wato a tarin ɗaya baya ga shafin malamai wala ta bi al-khalifa ta qariba Allah fi awamir yi wa nawahihi kuma da ya bi dan uwansa halifa qariba Allah a cikin umarninsa da kuma hananinsa dal al al-ajnabi wannan ajnabi wanda ya rubuta muqaddima a wato tarihin shi wancan malamin yake faɗa alladhi katab tarihin musulmi muqaddimah al-alifa yace wa ala hadha bisa wannan magana فلا جرابة إذا كانت نشأة هذا الفتى الفتي محفوفة بالمعارف ita ba abin mamaki ba ne idan rayuwar shi wannan saurayi malamin na saurayi wato ya zamanto mahafufatan bil ma'arif ta cika da yaƙuƙuna wannan wadirul ahdaf da fararrun abubuwa masu ban mamaki wa bi tagallibil mutawassil fiha da kuma rinjaye wanda baya yankewa a cikin ta wanda sarati al-munawwi'in da kuma samun nasara nasararsa a bisa abokan gaba wa kana ta yakun mu'allif kulli hadi hadhihi al-laik wa ala mithli illa fi al-rijal sannan rayuwarsa gaba ɗaya yaƙi ne wanda in ba sadauci a cikin mazaje ba wanda zai iya to fa ba in dalla la shay wannan magana ta dan shi wannan ajnabi idan ya nuni kan wani abu fa inna ma yakullu kadai dai yana shiryawa ala annal muntasiba cewa shi dan tamore asha hayatuhu kullaha fi ma'arifil muhajjab ya rayu ne gaba ɗaya rayuwarsa a cikin a wato wato girkan yaƙi ta kafa hujja da kuma dalili wal munaza'a da kuma jayayya لأنه domin شأن الأمر لم يؤحد من الطلبة هنا إذا استعمال السيوف domin su ɗalibai ba saba a wajen a yi amfani da takobi warta da'i fiyil mulakama da kuma sa kayan a fada kamar a wato dambe wal musara'a da kukawa illa illa hadda mun tafi fi zamani sai yanzu wannan din tafiya wajen wannan lamunan namu domin da bai gare mu ba kowa ya ga gabidin da ake nunawa ya sa kaya irin na mashaya da yaran su kowa wannan ya rike takobi wannan ya daga maki wannan ya daga sanduna haka dai duk gasu suna yi yana suna ihu yana yana ihu suna yi to ba san ɗalibai na ilimi a wannan al'amarin ba wannan bangaren in ma dai a samu yan siyasa ko a sami wayanda suke marasa tarbiyya su ne masu wannan aikin fa yakunu ta'allumu kulluhu min musgadi hada to wannan sai nuna alama ce na cewa neman ilimin sa tun yana yaro saboda wannan ne fa subhanallahi sarki tabbata da ubangiji وقد روى الطبراني في الاوسط يعني الطبراني يروي في اسكيم اوسط لما تدبو بيد ابي بكر تقص مقدس فيما يروي في اسكيم مختار لما تدبو بيد ابي 80 انا انس رضي الله عنه daga sayyidina Anas Allah ya gare shi kala yake cewa kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ta'allama ilma wanda ya nemi ilimi li yubahi bi ulama dan yayi jayayya da malamai ko ya dinga alfarci ne ga malamai aw yumari bi sufa ko kuma ya jayayya ga wawaye aw ya sifa bi wujuhan nas ko kuma ya juye da fuskar mutane daga barin wani zuwa wajensa ko ila nari to wannan mutum sai wuce kawai Allah kiyaye warwala hakimu aidan ai lai hakim ya rawata cikin musa rako lamma ta dari biyu da tasa'in da uku an ka abu bin malik da kawo dan malik kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ibtagal ilma wanda ya nemi ilimi ni ubahi bi zulama a dan yayi dan yayi mubahaci alfarisi dinar ga malamai aw yumari bi sufa ko kuma yi jayayya ga wawaye aw ya aw yukbiru ya arsu nafi ilayhi ko wato karbi juyo hankulan mutane zuwa gare shi kayyar na ran dan wutar wani tsarin Allah salama a muna neman kuɗa daga Ubangiji. A lamba ta biyar shi ne hawo, ƙalal azinabi aida, wannan azinabi dai ya sake faɗa a cikin farko littafin mukaddima na farko a shafi na ashirin da ɗaya. Ya ce, wasu idadun liwajibin da'awa, saboda kulawa da tattalin shi ɗan tamore don ya zama so ya shiga ɓangaren masu da'awa. faqad alhaqahu alwalid rahimahullah bi ta'lim mu'asir wai malamin mahaifinsa ya sanya shi a cikin makarantu na zamani wanda za a bada labarin sa ne ba fa kana ta'limu libtidai shi wa alishe Muhammad Nasir Kabara farkon kafin sa na firamare ya yi shi a ma'ahad na Shehu Muhammad Nasir Kabara sun mal idadi da dangin a secondary wato jiniya kenan bi kulliyati muallimin lugatul arabiyya a kulliya summa thanawi al-aliya sannan yasa thanawiya kuma aliya ثم واصل دراسته الجامعية ثم يتقب الكرافين سنة دجري الجامعة بجامعة العلوم الإسلامية في العراق بغداد الجامعة العلوم الإسلامية العراق بغداد طب وللجواز عن هذا الهراء ودن بعد أمسا كان وانا شريري كان أقول لك سوى إن البغاثة بأرضنا لا يستنسب an gane ko ita benu a cikin garinmu ba ta zama mikiya mikiya daban benu daban والتمييز عندنا بين الفضة والقبضة متيسر كما بمن سوى تكانم أو ذم تكان أزرفا da kuma akuwa abu ne a fili da za su zama an gane shi amma an ba da ce mamu da nasar kabara to game da cewa ya yi firamare a mahat ta ce mamu da nasar kabara ba laisa li ilmun biha ban san komai a nan ba a hakan a sama da islamiyya amla ya gama makarantar tun daga farko ajin farko har karshe wannan ban da masaniya akan wannan wa amma an kulliya amma abin da yake ya shafi kulliya fa in arada biya kulliyatul qur'an idan yana nufin cewa kulliyatul qur'an wato wato ya sunan ta ne sanan kusur da ke ko abdullahi abdullahi bayo to idan ita ce fa huwa kadhibun ƙarya ne me yasa fa innal kulliyatu allati hiya juz'un min madrasatil ulum al-arabiyya al-ma'rufa bi domin ita wannan kulliya ai wani reshe ne na makarantar SAS kuma lam tu'assas ba a ma yi gina ta ba illa fi sanati alfin wa tisini a cikin tisina sai a 1990 aka gina ta wa kana amidu al awwal huwa muallim ramadan al ma'ruf malam karami rahimahullah babban principal ta na farko shine malam karami Allah ya masa rahama saboda haka fa kana haqqu hadhihi al kadhiba kaga abin da ya cancanta inda ya dace nufi to abin da ya cancanci wannan ƙaryar an yi ƙallaba sai a juriya ta fai ƙalu sai a ce da rasal ibtida'iyya bil aliya yayi fara wato wato yayi diniya a aliya wa sanawiyya bi kulliya yayi fiya kuma kulliya sai abin ya zama yayi diri a tsarin wallahi fi khalqihi shu'un wa amma in arada biha kulliyat turas amma idan yana nufin kulliyat turas da shi ma da nasar kabara to shi ma falaita lil ilmi bil amri wannan ba san a cikin sauran wannan jama'a ta su kamar ba wai haka ana ɗauko wani labari idan mu muna nan mun san wasu al'amura to akwai wanda suke nesa wanda suke da buƙatar sanin wasu ma'alumat game da shi wannan bawan Allah to dole wannan shi yasa aka rubuta haka a cikin littafin domin yawon da zai yi da irin wayannan abubuwan a san da su a ƙa'ida idan aka ce yau mutum yana da wani rikici akan sha ne addini to abu na farko kafin a fara tattaunawa da shi ana neman ya fara gabatar da kansa Eh a yanzu ko ba ka gabatar da dafta a yaka ake ko a jami'a da sauransu. Yaushe kai firamare, yaushe aka haife ka, yaushe kai kaza, yaushe kai kaza. Duk sai ka ba da wannan ɗan tarihin naka tukunna, to sannan sai a cigaba da cigaba da magana. To haka ka'ida kake za a cigaba da kai a wajen tattaunawa, to sai an ji labarin da tukunna. In an ji kawai dama a dama kiwon karnuka kake da tun da kaga an san ba abokin magana bane kai. To wannan ka'ida ce. Sauran shi tawaye na abubuwan dole a fito da su, ko da shi na koyo shi ko kuma yana ta ƙarairayi, dole a fito da su a yi bayanin su. wa masanawiya amma filin da ake cewa allati aqila innahu takarraja bil aliya wa yaqti yafda ya aliya to fa qulu anan sai ce alal khabir biha saqatta wa in dabn bajdataha halatta me faɗan wannan magana wata shi bai da wayo lokacin an gane ko mu kuma mun san wani abu mu kuma gari da irin ma wannan lokacin yawwa laqad ji'a bil muntasibi fi ila faslina an zo da dan samori adin ونحن هنا في الفصل الأول الثانوي على قسم من السنية والعالية وذلك سنة 1991 عن 1991 ميلادية فكان هنا إذن دعما في تنع ونلو قسم لا يرائي قوانين المدرسة بايا قلال دوكو كم مكرنتا يأتي متأخيرا إن قد ما يقول أجن كرتي معنى أمكري وأحيانا ونلو قسم بزيين غير زي المدرسة إذن كايا با كايا مكرنتا با wa hayana wani lokacin ya firru min madrasa ya gudu daga makaranta an gane ko ka gudu makaranta ne ake saboda saka shi gudu daga cewa an gane to wai abin da yasa ai saboda makaranta ba banza ce an san ita ajiya asalan wanda ya asasa ta malam nasir kabar an gane ko wadda ake ce mana a wannan ake ce mata yan kasa shajara a lokacin sai su kawai makaranta da aka ta gwamnati shi kuma nasir kabar sai cikin himmarsa sai tabbatar da ita wannan makaranta wadda a wannan lokacin ƙarƙashin bishiyoyi yake zama shi za kiranta ta haka shida kuma daga baya a abin ya zama ya haɓaka sai kuma ya zama to an karɓi makarantar ta zama ta gwamnati baki ɗayan ta amma dai mu'assasin ta farko shi ne ma'ana sarka ba to saboda haka a falon ma ya isa min islahi amiru ilyas aliyu rahimahullah yayin da ilyas aliyu principal ɗin mu kenan ya ga ba zai iya zama da shi a irin wannan yanayi ba to tare da hu min madrasa sai kore shi makaranta wa ma'lumun sanannan abu ne annahu lam yalbas ma'ana fil madrasa fitar ta yin min fadarat sana bai zauna ko da can bi ba a wannan makarantar sa wal zalika anan qawlu hadha al ajnabi summa sanawiya bil aliya hadin shi wannan ajnabi da yace yayi siniya aliya huwa mahdu kadhibin qaryati an gane ko saboda haka fal ya duk madrasa ta muku rai ne wata makaranta daban da zai kariya da ita la'annana mawjuduna hina yanzu dan mu muna nan a wannan lokacin fa qulu huna anan sai fada kamar kala dara kudin irin yadda dara kudin ya fada yake ya ahla bagdad ya ku mutanen bagdad la tazunnu anna ahadan yaqdiru an yakziba ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala hayy yace kada mutum yayi tunanin zai wa annabi ƙarya ina gare yana ga yawa wadda annan masu kai kira hadisi na ƙarya mutanen bagdad dar kudin ce gaya musamman wannan sahawi ya kawo wannan a cikin fitar rujis bi shari'ar bi hadisi to wa ba'da ijtisasi hadhihi al-kadhiba min asliha bayan an tuntuke wannan ƙarya daga asalinta a'udu ila al-ajnabi kan dawo zuwa ga shi wannan ajnabi fa aqulu hal huwa al-ana musta'idun li wajib ad-da'wa kama amta awwalan am la ko da shi wannan ajnabi ba jama'a mu da kyau a yana nan yake cewa ya aiwa wato wato ɗan siyasa da ake cewa ne ya yi rawa ko wani ya yi rawa yawwa to yana nan kafa ɗaya ta fito dan shiru yanzu ana ta ta an taɓa shi wannan ɗan mora za ka biya kaban bani an gane ko to amma yanzu kuma gun suke ji shi ma ya sa ka masa a waje kuma zan cika masu ƙarfi suna tabbatar da cewa duk yake da kare makarantar shi an fahimta yawwa to wa amma qaulul adl lil muqaddima amma fa shi wannan azanabi a cikin mukaddima da ya ila yau yace wa nasabuhu nasabar dan tamoyi ai walidul muntasib wato babansa kenan min jihatul ummi ta bangaren mahaifiya yantahi ila sahabiyil jalil uqbatu bin amir juhani fatu ifriqiyya radiyallahu anhu yace ai nasabar sa tana tikewa zuwa ga uqbatu dan amir sahabban manzon Allah al-juhani wanda ya zo ya bude garin afrikiya wato duk nan mun shiga mun shiga musulunci bangaren Afirka ta bangaren ka to fa fihi ma aka gani nan akwai marka guda biyu a wannan manzon al-ba'thul awwal marka ta farko anna fatiha ifriqiya wanda ya bude garin ifriqiya huwa uqbatu bin nafi'in al-fihri ba uqbatu bin amir bane uqbatu bin nafi'in ne al-fihri alladhi shahida fataha misra wannan da ya halarci bude masar wa huwa alladhi badal qirawa shine kuma ya bude ya gina garin qirawa garin da ibnu abi gadar kewa ne ta karayatu bani umayya karkashin tutar bani umayya ina fatan gani ha da akwai magana ne yanzu kana su ne bani umayya kana cewa duk yan wutan ne kana cewa ka kuma sai gashi ashe kakannin ka ma bani umayya inda ka ce shi mahaifinka yana nasabtuwa zuwa ga bani umayya saboda haka yanzu za mu karanta nasaba sai mu gano idan ya zama shi ka ga ashe ashe ashe ka ta zagi amma muna muna ganin yanzu a duniya ko ba gani ba kwarai ko inda ya tabbata wannan abin da yake faɗa to bi azal zagiya tana nan muna kallon ta wala ta zai yan mutane ba wata magana to kaga shike dan akamar rajulu ala nafsi ba ruwan wannan marka ta farko kenan wal ma'khadhu thani marka ta biyu huwa zikru shakhsiyati hadha sahabi uqbah bin amir juhani shine ambatan wato shakhsiyyar wannan sahabi uqbah dan amir juhani fala shakka ba kokonto anna tarjamatahu cewa tarjamarsa tubayyinu lana za ta bayyana mana kaifa bahasal muntasibu irin yadda dan tamore yayi bincike an hatafihi fi zulfi ya ringa sa kofatarsa yana yana hako wato hatafi mutuwarsa wa kaifa da amarina an fi bi kafi kuma ta yadda ya cire ya yanke zazan hancinsa da zafin hannunsa wai dai kama da karo ibnu salim fi tabaqatul kubra ga abinda ibnu salim ya faɗa cikin tabaqatul kubra a lamba ta 412 yace wa kuma dan Amir dan Ausin al-Juhani wai sanna aba amri yace sahiban nabiy sallallahu alaihi wasallam ya abokan tuman zan Allah sallallahu alaihi wasallam falamma qubida rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da aka karɓi manzon Allah ma'ana bayan manzon Allah ya kaura wanda raba Abu Bakar nan ila Sham sai da ya ja mutane zuwa ga Sham tare da Uqbatu dan Amir sai Uqbatu dan Amir ya fito fa shahida futuha Sham wa Misr sai zo ya halarci wannan bude Sham da bude Masar wace da ma Muawiya ta Sufyan sannan ya halarci Sufyan tare da Sayyidina Muawiya an gane ko ma'ana baya tare da Sayyidina Ali yana tare da Sayyidina Muawiya waye wannan kakan dan Tamuri ina fatan gane sun mutahawwala ila Misra sannan take dawowa zuwa garin Misra fa nazala ha ya sauka a garin Misra wata na daran ya gina gida wa tuwfiya bi hayar sa cikin ta fi akhir khilafati Muawiya bin Abi Sufyan a ƙarshen halifatin Sayyidina Muawiya bin Abi Sufyan ودفن في المقطم أكبر شاء مقطم مقبرة أهل مصر إنسى مقبرة مصر مصر وقال هيا لا يو ابن سالم نافذة أتكلم جزء إنه سبعين أريد سبعين سبعين وشيا يلا سوى أخبرنا محمد بن عم عمر الواقدي كنا قال إيش أخبرنا عبد الله بن جعفر عن ابن أو قال قتل أمار رحمه الله وهو ابن إيدا وسبعين سنة إيش أن يوصينا أمار شهادة ينا دش كنا شسرين ده وكان شيء أمر يكونتي أقدم في الميلاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنغاني كو النبي يجر ميش أنغاني أما أنا يبيش كفن هيفهم من الله أنغاني كو نعم وكان أقبل إليه ثلاثة نفر متعني أكو سنفس كنتو إزوا أغا أمر أن يسر دواي دواي وقبط الأمان بن عامر الجهني وأمر بن الحارث الخولاني وشريف بن سلمة المرادي فانتهوا إليه جميعا suka tike zuwa gare shi wa huwa yaqulu shi kuma yana cewa wallahi na rantsa da Allah law darabtumuna da ce za ku buge mu hatta tablugu bina sa'afati hajar har sai kun kai da mu har sai kun sai kun sai kun tikar da mu zuwa ga itan bishiyar dabino wanda yake bushashe na garin hajar la alimtu anna ala haqqin wa antum ala batil da sai na san cewa kuna mu muna kan gaskiya ko kuna kan abin da yake ba gaskiya ba fa amalu alaihi jami'an sai suka dauko suka yi dauki gare shi baki daya fa qatalu sai kashe shi wa za ma babu nas a yace kai wasu mutane ma sun riya anna uqbata bin amir ai shi uqbata dan amir huwa allazi qatala ammara shine ma ya kashe ammar jama'a kun duba kun lura uqbata dan amir da ake cewa shine kakansa yau ga shi ya tabbata ba shi shi ya kashe amma yanzu ya zai yanzu wannan hadisin suke faɗa cewa bashir qatil ammarin bin nari ko ko kuma wato ya suke ne alkiyasu ba ko da ake ta faɗa cewa amma ruwan da ya kashe shi dan wuta ne da sauran su yanzu gashi to kai za ta bata in ya tabbata annal munta so cewa dan tamori haqqan min sulalati sahabiyyil jalil uqwat bin amir juhani in ya zama a cikin tsatsan wannan sahabi rabbi Allah wa Allah da shi to shikenan huwa min sulalati fi'atul baqiya yana cikin sulala tsatso na fi'atul baqiya fi'atu muawiya tun abi sunan jama'a sai na muawiya na abi sufyan kai za ka fartun idan ka kafa ta sai ka duka da cewa ka laisu bi bimabunin ba mazmunai bane su aw lay aw ma aslamu ko ma basu musulunta ba aw kai da zalika ko wani wannan fa alam ta sani anna tilka istiham cewa wannan wato kibo da kake harbawa tartadu ala wajhika za ta rafu ka kare wa wujuhi atadalika da fuskokin kakanninka alhamdulillah ala zalika godiya ta tabbata da Allah ya sa to sai wani ce sai da mun gyara ba ku wata dan an dan amirin bane wata dan nafi ne to dukkan su dai da dan nafi da dan amiru dukkan su yaran sai na mawai da abin su gani kaga ne ba mu sake shikenan to sai abu na kusan karshe a cikin wannan masala ta farko قال الأجنبي قال الأجنبي لما مسألة الكفر نعم أنت ما يرد بايش نعم قال الأجنبي شو أن الأجنبي wanda ya rubuta dan tamore ya kaddima yana cewa wulidal muallifu an haifi mala wato dan tamore kenan hafizahullahu Allah ya kiyaye shi yaushe tisani min shahr sabi am alfin wa tismi'atu musafina an haife shi a shekara ta wato a wato a wato a bi ga watan bakwai an gane ko a shekara ta wato dubu da ɗari tara da saba'in. Ina fatan gani? Na yankin sabunci kenan ko? To. Haza tarihi, in ji shi wannan adarabi, sai ce wannan tarihi, hasantu alaihi na gan shi da idanuna fi gilafin a cikin wani gilafin sura fotografiya a cikin wani hoto da aka ɗauka. iltuki dan hisabi min yau miran mu'allifin wanda aka dauka a cikin wato ranar suna na dan da mori an fahimta to duk da cewa shi kan wannan musamman akwai magana dan kwanan nan ba ba fi a wannan shekarar akwai lalan barista din baki da baki muke magana shi yace kaga shi sa'an kasiyuni ne shi lalan barista kaga ba sa nan ta more bane ko amma da kansa yana gaya min cewa shi kansa bai kai shekara 50 ba amma ga nan tumuna yana da wata shekara samu ina fatan gani to wani ku zakare kuma wata wata wannan qultu laqad shari sami'tu sharidahu naji kasat dinsa wa huwa yushanniu ala ikhwani yana munanta wa ƴan uwansa yana zagin su khususan alqadi mustafa maula ainihi musamman alqali mustafa maula ainihi wal khalifa ash-shaykh al-balla da kuma khalifa ash-shaykh al-balla وبين اختلاف مولد الشيخ محمد الناصر كبرى الذي وقيم بدار القادرية تبدا لوقتين da za a yi maulidin malam Nasir Kabara wanda aka yi a gidan Qadiriyya wannan gadan daga wannan ba su kare shi zuwa yau to a mukalli wannan taro da nake magana cewar an yi na maulidin malam Nasir Kabara wanda aka yi a gidan Qadiriyya wanda su wa'anda suka yi wannan maulidin Halifa bai zo gurin ba a wannan lokacin zan ba da kwanan watan ranar an gane ko wannan din daga wannan maulidin tunda sun je sun yi zage-zagen su da shi kasiyuni da shi dan tamori an fahimta a wato allazi yuqima bi zalika ta ta da ayatul muntasibi huwa wa huwa al-kasiyuni da shi dan uwansa al-kasiyuni ga tarihin wannan kwanan wata shi daga watan bakwai 2016 miladiya kaga shekara nawa kenan shekara hudu kenan ko shekara hudu eh shekara hudu dai ko ba 2020 ke cikin eh 2016 to fa kala sai shi dan tamo yace al'ana kamula sinnu wiladati 50 sana wanda aka gama rubutun raqau ta raqau khatimarsa zamu ga an faɗi cewa wafaqal faragu min yawm as-sabti 20 min sha'ban 1439 kaga shekara ta 1439 ta boko kuwa biyar ga watan biyar dubu biyu da sha takwas aka gama rubutun rakawar asuwa an fahimta to amma ga shi a ciki ana ba ta labarin cewar ga abin da fa shi wannan dan tamore yake faɗa a wannan lokacin na shekara ta 2016 yana cewa yanzu shekara sai wannan makaryaci kai ta ƙarya fa billahi alayka ayyuhal qari sadaka na ga maka da Allah ya kai mai karatu sai da ci ka ka ka ka gwama tsakanin haihuwar shi ɗanta more 1970 watanni makalati da kuma shekarar wannan magana da i da bakinsa 2016 tudriku la mahalaka zaka rasa ba makawa anna umrahu yana yanzu wato 60 wa 40 shekara ta shekara ta 46 a wannan lokacin fa zada ala nafsi arba'a sanina muftarat sai kirkirawo kansa a shekara hudu ya kirkirawo kansa ya kara ta lakin la nadari sai dai anan ba mu sani ba man huwa kabibu wane ne makarecin a huwa al-ajnabi amil muntasib Amir mun tasibu shin dan tamoran ne makadaci ko ba a shi wannan wanda ya rubuta tarihin nasa hadahu mallahu Allah ya shirye su to alhamdulillah Allah ya amsa addu'a na daga na ɗaya daga cikin su saura ɗaya eh dan wancan shi mun tabbata Allah ya shirye shi domin yanzu ko da bai bayyana ba wannan kawacin da yayi kan wayannan al'amura da suke ta faruwa babu shakka alamu ne na shirya muna kuma neman Allah ya ƙara shirye da shi ya bayyana bara'ata kamar da sauran ƴan uwansa suka bayyana bara'a su baki daya to wa amma qauluhu amma fadin sa da yake cewa inna kitaba awasil umma sawwatu ma yardu ala wato 170 safa cewa na rubuta abin da yafi shafi 170 a cikin rubuta masdar da firsa fa huwa mutsa ya cika a cikin shafi 85 fa bi hada yakun al muntasibu zada alayya alayya min kadibatihi a sai zamanto shi dan tamori ya kara min da karerin da ya saba da shi da biyar wanda ban kara ta ba to irin wayannan suna nan karerin da yan an ce bibiya su za a dinga yi to wataƙila za a wahala ko za a gaji wajen tattara su to abu na matsala ta biyu wata mata da yawa bari mu ƙara ta so sai mu tashi matsala ta biyu ayyana ni muntasibu shi yanta more ya aibata ni da annani walidun sakiru cewa ni yaro ne karami wa karrara zalika mirara an gane ko ya maimaita haka da yawa wannan hauragiya ba ta ma buƙatar raddi kai mai hankali ma in ya saurari mai nai ya saurari mai yai zai ma iya ce min wajen ma za ka ɓata lokaci da saurari wannan shirbici wanda wannan yaro ya yi shi yaron nan kuma mai hankali zai iya cewa da ni mu ba sai ka faɗa ba mun fahimci da kai ya cingina kai yake kwaikwaya agunka yake koya
wa'ayyar sannan ya aibata ni billahi fil arabiyya da cewa ban ma iya larabci ba baki daya ko ba wannan dalili ita mai wasaltacce can kana buƙatar ta domin yana da rauni a nahawu mutuƙa gaske zai kalma uku da kyar ɗaya ta fita duk wannan cika bakin da yake Allah zai da kyar ya kalma uku ba kama shi da kuskuren nahawu a cikin ta bakin ne kawai
Bani abin da yawan mamaki a rashin iya larabci na shine lokacin da aka zo a yi min raji da aka ɗauko cewa ai ga shi na yabe shi a cikin awasin sai aka karanto larabcin awasin na iya yaban shi dan na iya larabci dan ba cikin larabci ko ɗaya ba ko ba gane ba to ba daga baya kuma ban iya larabci ba to ba matsala dan ba so muke sai ka gane mun iya ko mun iya ba to a aljawab amsa wa ana qulu ni ina cewa wariha ni kuma dama na ma yi bincike na tarihi iya bincike na fara'ai sai naga anna aktaral mutanabi'ain mafi yawan masu tattaunawa su biyu ya galibu sagira alaka ne manyan shekaru ina misali fa khuz masalan ga babban misali ma waqa baina abul walid al-baji irin abin da ya faru tsakanin abul walid al-baji Suleiman dan Halafi wanda aka haife shi shekara ta 403 wa ibn hazm al-andalusi da ibn hazm al-andalusi wanda aka haife shi 384 fa garab al-baji alayhi sai baji ya rinjaye ibn hazm ma sigar cinni alayhi tare da cewa ibn hazm ya ya ya girma baji an gane ko fa inna ibn hazm domin shi ibn hazm yakburu bi 19 sana ya girme shi da shekara 19 wa haka za wa ka bayyana ibn rushd to to kaga matsalar ibn ibn hazm da shi shi baji ai sanan ya ci har sai da takai mun shaka tarin ko har sai da takai ta kawo ibn hazm ya rasa inda zai zauna ya samu nutsuwa saboda me saboda an karar da al'amuransa baki daya ya zama a cikin garin ma abin kunya ne gare shi sai koma wani gari ana kiransa labla idan ya samu kananan yara yana koyar da su har rasuwarsa to kaga ai baji baji kaninsa ne ko to amma ya aka yi ba nan take ba ai an gane ko to wa haka za wa ka bayyana ibn rushdin haka nan abin da ya faru kenan tsakanin ibn rushdin al-mauludu wanda aka haife shi 450 shekara ta 450 wal harawi da babban malamin nan har harawi wanda aka haife shi 396 waye ke mun kenan harawi ko ba haka ba fadala ibn rushdin alayhi sai ibn rushdin ya rinjaye shi ma sigar sunni alayhi tare da cewa harawi ya girme shi fa inal harawi yakbu bi 40 wa 50 sana domin shi harawi shekara 50 ma da 50 da hudu ba shi amma haka aka yi ya haife shi ma kwarai kuwa shekara hamsin da wani ai ba ba wasa bane to amma ka duba me ya faru tsakanin su magana ce tsakanin la ilaha illallah da alhamdulillah shi ibnu husayn yace la ilaha illallah ta falada saboda hadisin hadisin da sunan ba za su yi ba ba za su yi ba ko abdul maqultu anan nabiyyu badi la ilaha illallah bayan sa ga irin su hadisin nan na wato hadisin takarda da za a zo shi har kiyama ko baraka wanda za a zo mutum zunubin sa ya wuce lissafi sai a zo sai a ce to ai ya taba cewa la ilaha illallah sau daya rayuwarsa sai a ce to yanzu a kawo wannan takardar la ilaha illallah sai a ba za ga zanubai sun yi him sai a sa la ilaha illallah a cikin kifa sai a kawai zanubai suna ƙasa la ilaha illallah tana sama to shikenan sai a ta kawai shiga aljanna ba wata magana to da la ilaha illallah ta fi shi kuma harawi sai ce a alhamdulillah ta fi to akan wannan ba ka tattauna saboda su malamai suna daukan matsaloli na ilimi da kima da girma da daraja to shine al harawi lokacin da aka ba ga musu cewa ga fa abin da ibnu shin yake faɗa to sai kalle shi yaro an gane ku sai ce aje a ga musu cewa idna zaran fi ma ka tafta wala takun bi ghairi sahamil liqital musari ka canza kai kai ka maka duba cikin abin da ka rubuta domin kakka zama kana neman zaka yaki bayan baka da kayan yaki fa buka taslimal ulumi da ahliha kawai abin da ya kamace ka to bi kawai an faɗa ka dinga ji kawai wata magana to shi kuma ibn shin yana da aka ba ga masa sai ce falau kunta sallamta al-uluma li ahliha lama kunta fi ma tadda imuna ai da a ce ka ba wa ilimi haƙƙin sa da baka danga jayayya kan abin da faɗa ba sai ce wa in zammana inda tanazuqu majlisun ran da duk kai da muka zauna a majalisi za mu tattauna to saqaina ka fihi summa la shakka naqi'a sai mun shayar da kai gubar da ba za ka tashi ba to ko ana ka masa ashe gubar ce yana gama karanta sai faɗi mutu shikenan aka ja ka janazarsa to shi ma watakila mutumin in yi daren da muka haɗu abin da bai faru kenan yawwa saƙaina ka fihi summu la shakka na ki yawwa to to sai a wa muhammad wa haka za wa ƙa bayan shafi'i haka nan ya faru tsakanin imam shafi'i wanda ya rasu wanda aka haife shekara ta ɗari da hamsin wa muhammad bin al-hasan shaibani da muhammad dan hasan shaibani wanda aka haife shi ɗari talatin da biyu fagalaba shafi wa alai shafi yarin jayi Muhammad dan Hassan Muhammad dan Hassan dalibin Abu ne ko yawa amma gashi yarin ya ya ya ya girma shafi amma shafi yarin jayi shi ma sigar sunni alai fa inna shaybani yakbur al-imam shafi bi 18 sana ya girma shi shekara 18 wa haka za alman tusibu to kai mukarna ya kai dan ta more baina wiladatika tsakanin haihuwa ka 1970 wa wiladati 1974 tudriku annaka qarini in kunta aqila za gano cewa ashe qarine ne mu zamu ga ruwayat malikin an ya haibun sa'id al-ansari maliku ya ruwaya daga ya dan sa'id al-ansari da mun sha karanta a cikin wadda ko ya dan sa'id al-ansari shekara ta da su mamu da 143 an gane ko imam malik ba 179 ko to ka ja da mu 20 nasara ya ya girme shi da fiye da shekara 23 an gane wa hakaza to haka nan rawal auza'i auza'i ya rawaito al-mauludi wanda aka haife shi shekara ta 88 anil a'amash daga malam a'amash wanda aka haife shi shekara ta 61 kaga anan wajen yakburu al-a'amash al-auza'i bi 27 sana ya ya girme shi da shekara 27 an gane wa ma zalika amma duk da haka summu bil aqran sai aka kira su da aqran ayan gane ko wa haka za fi mas'alatina hazi haka dan a cikin wannan mas'alar samu wali haza to dan haka fagairu garibu ba abu ne wanda yake bako ba an tu'ayyira ni bi sigar sinni ka aibata ni da kankanta shekaru wa agalabu alayka fil hujja na kuma rinjaye ka a cikin dalili kama wa mushahadun kamar yadda ake gani an fahimta ko ai ko ba komai cewar za ya raqaul asaba a cikin dare daya ana zatar raqaul asabun shafi 50 ne ko ba gane ba sai a ganshi nan shafi dubu yawwa to wannan yasa sai aka share magana sai aka dawo in ka isa ka fito ai muqabala da ba muqabala ake magana hmm ba magana ake na rubutu kuma shine ma ku tuba karra amma ma hufisa duk rubutu duk recording da kai a cikin memory a cikin waye ai gudun su abun wahala bane amma ma ku ci ba yanzu yayi yawo ya je kasashe daban-daban saboda haka duk an fito da awar naka kai ka ka fusata kai rubutu kai ma wancan wani wai ilajin dari ba wani ba shi ake nema gwanka ba su ma yaran naka ba wani ilajin dari suke wai yayi taron taron ko cikin shekara ko taron maulidi ko taron cikin menene maulidin hatama wai wai ga zafi ilajin dari ba shi suke bukata ba abin da suke bukata kai amsar kaula sau kai masa tamziqul sau da kai da kauri da shi wanda shi yake magana an kala wani ila jari waye da waye mai kallin da kai waye kallin shi yasa duk suke guduwa suke barin ka da kai wannan yaran abin da zaka yi rubutu zaka yi na musamman wanda wato duniya za ta yi ta rubutu ne sabanin irin wannan shewan da ka ringa yi a sa Musa babu wata maraju makaddima ba wani maraju ba wani zancen inda za a samu zance kawai ka rubuta sha ka ɗauko rubutu ka sa a'a yan duniya ta awaye take idan ka rubutu sai ka faɗi ga inda ka ɗauko rubutar ga in lissunan littafin ga matsabar da aka buga littafin ga shafin da zancen shi haka ake yi kuma alhamdulillah ya ga dai ai shi da kansa ya ga maraju guda dubu wai da yana tuhumar maraju na awasin su maraju na awasin ai gaba ɗaya ba su ce guda ɗari takwas da wani abu to kuma ma an ba manta ba alhamdulillah mun faɗa cewa wannan littafi insha Allah maraju nasa zai fi guda dubu kuma alhamdulillah ya fi guda dubu yanzu haka wannan ya rage ina ina ka sai ka je ka rundunar ta ubangiji ba wai aikin bane yawa rundunar ta Allah kuma rundunar Allah ba yadda zaka yi ta ba yadda za a yi tunda ai in man tunani ni kadai sai zama ni kadai ne magana amma malam wani ya ce malam wani ya ce jama'a mu gane malaman duniya ne suke wadanta more radi a cikin wannan littafin ba wai ni bane a gane wannan abin da kyau Allah ya sa mu dace to a faqad waqa zalika wannan ya abu hatta tsararta ila iskati bi kulli masalata hasu da kai iya bakin kokarinka na ka kawaitar da ni da duk abin da ka so duk iya kokarinka wai ka fi ka aiba ai aisha ta abun aibi annahu qulta cewa ka ce kadara aita maktabati wai ka ga labarari dina wa wasafta hadir kafas sai ka sifanta ta ma da keji wai ai dan kejin nan kuma kuna ji abin mamaki wanda kanta ka ambanna maktabataka wai ai kai labararan ka adhama minha ta fita wa labararan girma wa min dari kulli ta fi gidana ma girma gaba daya summa fi nafsi alwaqt sana abu mamaki kuma a take a wannan lokacin a taita iza ila zalika alqafas sai ka dawo zuwa wannan kejin taltamisu i'arati kitabai lam tarahu ma qad fi hayatika kana neman wai a baka aran littafi guda biyu da baka taba ganin zuwa cikin rayuwarka an gane ko kai ka ce nan keji ne to ko me ka ka neman aran littafi guda biyu kama kulta binafsika irin yadda ka faɗa da bakinka cewa baka taba ganin sa da a rayuwarka wa ga kultu laka awwala dama na gaya maka cewa yuzu fil jadwal ma la yuzu fil jadwal ana samu a cikin fangale abinda ba a samu a cikin kogi ba to a anan wajen maganar wannan maganar littafi da yayi wa qadana sai mun tasiu shi wannan tamuri man tayi auta nasa ko kuma ya kallafa kansa mantuwa anna kitab al-fisal libn hazm cewa akwai wani littafi al-fisal littafin al-fisal na ibn hazm an gane ko juz'i uku ne wal mudawi da kuma al-mudawi na imam al-gumari shi kuma juz'i hudu ne lam yarahuma bai taba ganin su a cikin rayuwarsa ba illa ba'da an faragtu min qira'ati ma sai da na gama karanta su baki daya ta hadisan bin Mutallah an gane ko summa an ba'atuhu bima fihi ma na bashi labarin lokacin muna tare da shi na bashi labarin abin da ke cikin wannan littafai na fa'idodi falta masa minni sai ne ma daga guri na an gane ko an ashtariyahu malahu zan sayo masa wayannan littafai guda biyu to wannan wannan wai irin abubuwan da aka tana ne amma irin abubuwan suna nan da yawa Allah ya samu dace wa amma qauluhu amma fadan cewa inna ni alhamdu arabiyya wa inna kuskure a cikin larabci wala usun taraki biya ba ma iya tarkibin larabci ba to ni anan wajen aqul lahu kama qila lil mujallid ina gaya masa irin yadda aka gaya wa mujallid inna lahana al qalbi haqiqa wato kuskure na zuciya an gane ko cuta tsatsa ta zuci ashaddu ita ce mafi tsanani wa aqbahu ita ce mafi nuni mafi muni min lahan lisani fiye da kuskure na harshe fa za yughtafaru wannan na gafarta shi wa zaka amma shi wancan na cikin zuciya a ce kuskuren zuci ne yasu sahibahu ila nari yana jamma abocinsa zuwa wuta a'adana Allah wa ajarana Allah ya kiyaye mu ya kuma tsare mu tafkisin a shi an ci tafkid shine taba rigar kan kai za an gane ko hadha al-lahanu alladhi yu'ayyirni bi wannan lahanin na larabci da yake cewa ina aibata larabci ina yin ba daidai ba adin harafihi ya afka cikin sa min haisu la yadri ta inda bai sani ba wa kaifa ma yakunu al-murabbi yakunu al-murabba ila ma duk yadda shi mai kiwo yake to haka wanda ake kiwa kiwata zai koma a kafin mu karka su jama'a saura yar fadara fakara ya kadan akwai in ba manta ba kwanakin bayan ne muku magana ko ni Alhaji Mansur na Niger ko wanda yake daukan ka wannan karatun namu ana sawa a gidajen rediyo da akwai ran da ma muka yi waya da shi ke gaya mun yanzu ga ma rediyon an sa karatun mu a wannan lokacin kai tsaye to a satin nan mahaifinsa Allah ya masa rahama a Allah ya karbe shi a wannan satin saboda haka muna fatan za mu yi addu'a kan Allah ya masa rahama Allah ya gafarta masa insha Allah bayan mun gama karatu za a yi masa fida'i kan Allah ya gafarta masa Allah ya sa ya huta shi kuma ya yi rashin lafiya Allah ya bashi lafiya abubuwan da ake ta yi na hidima cikin wannan al'amura to Allah ya dafa musu dafa musu shugaba sallallahu alaihi wasallam to a summa inni ara anna kullu lahanin sanan ina ganin duk wani kuskure in lam yakun fit tanzili fa amruhu aqab ni na ganin duk wani kuskure in dai ba a cikin alkur'ani bane ba ai abu ne mai sosai amma ka dauko aya ka lankwasa ta an bayyana ko shi ya tashin hankali la anna laysa hunaka wa'idun alayhi dan babu wani wa'idi akan sa wa ma hadha al-muntasa ma shi wannan dan tamori fa ma'rufun abu ne sananne annahu la yakadu yaqra'u ayatan illa wa yahanu fiha ba yadda zai karanta ma aya sai yayi lahani a cikin ta ba nan mun sha maimaita muku abin da ya faɗa ba kawari ramin me maimakon min fiddatin ko kawarira min fiddatin ka a shi ce kawarira min zahabin kaddaru ta kashe to to to Allah kai mana magani mm to ai akwai wani abu ma da mutanen mu wato ko ba fadaka da shi bane wannan ai dan kowa yake dan iya wannan kuskuren idan ya bu karanta aya misali irin wannan amma ko wani lokaci wallahi da ba Allah na zaka Qur'ani ne a gaban sa yake ja Qur'anin fa tsuran Qur'ani wai irin karatun da ake na Maroko an fahimta a sa a zauna ana karanta Qur'ani baki ɗaya da murya ɗaya zaga shi ga Qur'anin hannunsa amma ka duka tobar da yake saka gana waki a cikin Al-Qur'ani kaga ina magana yayi karatu gurin Shehu dan Mahir Sharubala ina ka zancen yayi karatu a zaman malam mai garaji Allah kai wannan magani amin to fa khudh masalan ma zakaru fi dhalika ar-rajul ga misalin abin da ya faɗa cikin wannan rabi wa arada an yasta shi da ayatul qur'aniya ya nufin zai kafa hujja da ayatul qur'ani fa qala sai ce ha antum jadaltum da Allah mu kula da wannan aya ko da ga aran mu yin masana jira ai ga abin da yake ha antum jadaltum fil hayatid dunya faman yujadilillah anhum yawmal qiyamati aw man yakuna alaihim shahida
da an faɗa ka ce ƙarya ne to ha antum jadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilu Allah anhum yawmal qiyamati aw man yakuna alaihim shahidan
har ma wannan akwai ayat nan ko Qur'ani to wannan ayat babu ta Qur'ani yawa babu wannan Qur'ani gaba da eh to wannan shine shine shine gangaran fa za lahanun shani'un min mislihi wannan kuskure ne babba daga wajen misalin sa allazi yaz'umu annahu amirul wa'izina wanda yake da cewa shi wai wa'izi wa'izi ne ai shi wa'izi ana jigo daga cikin sifar wa'izi dole ya zama ya san qur'ani ba yacce zaka zo kana fara kana wa'azi ka ga mutane Allah ya ce annabi ya ce baka san qur'ani ba ba zai yi ba an gane ko wa sawabul aya amma yadda aya ce yadda Allah ya ce sai ce ha antum ha'ula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadillah anhum yawmal qiyamati am ba au ba am man yakuna alaihim wakila ba shahida ba na fatan gani to wannan shine kaida da Allah yake saboda fallahan fi kalamin nas aula min allahan fi kalamin lahi ai kai lahani a cikin zancen mutane shi yafi da kai lahani a cikin zancen Allah walhamdulillah Allah mun mun almuna wa Allah godiya wa ilayka ayyuhal alqari ma na kashani fi almun tasir fi baiti in shi kuma insha Allah atatabba'u fi sa'ir rududihi fi sa'ir majalis to alhamdulillah a nan zamu tsaya insha Allah a karatun mu na rana ita yau zamu shiga cikin lubbul mawdu an gane ko yawwa za mu shiga cikin sassaƙa na hadisai da kuma bibiyar zantuka da isnadansu shin sun inganta abin da ya faɗa ko bai inganta ba ko ya al'amuran su dama dai kamar da na gaya mana cewa ya fara da masail shakhsiyya ne to dole kuma mu bashi amsa kan wannan masail shakhsiyya din an fahimta to amma yanzu da mun gama da su to za kuma mu shiga cikin aiki insha Allah Allah ya samu dace alhamdulillah amin amin to Allah ta sallah to Allah sana sun na'am Mm. Mm. To abinda dai muka sani eh, shine idan mutum za a yi ainiya ake farawa tun farko. Yawwa kayan niyyar jami'i ko? Ba haka limamu suke jiwa ba ce a niyyar jami'i? Ai baka niyyar jami'i baka da sallah baka da cewa za ka yi kayi sallah ka ta magariba. Oh sannan kuma ka zo wani salatin ka boka ka boka ka gara isha kuma ka bi su. sai dan dama can kayan ne jin gaskiya saboda haka wannan wannan abin da ya kamata mutum ya zo ya saka sallar isha sa domin ba tare da niyya yi ba ina fatan gani shi kuma komai sai kada shi da niyya wa ma'amiru illa li abdullah mukhlisin lahu din niyya shar'i ce innamal a'malu bin niyyati kai kuma baka hada niyyar ka na cewa jabi zaka yi ba kawai gani ka- so kace kalmar dan ta more kawai kaga can ana yi sai ka ka zo kuma ga wasu na yi gama zaka bi ka more kawai yawa ba haka ake yi ba kuma Eh, yana da kyau masallatai su kula idan an ga ruwa ko an ga hadari an fahimta to fa addini ya ba mutane dama ai wannan hada sallah ta magariba da isha amma sai ga wasu kaga kiriki yanzu kamar jiya sallar magariba ai kaga ruwa ake a lokacin ya kamata a ce an yi jami'a amma sai mu ga wasu masallatan yanzu hawan masallacin ne shiga da zatuna wai za a sami jami'in nan eh na shiga dan na bata jiki na shiga na shiga ana ruwan nan so kawai sai aka yi aka yi aka yi sallama ba idan ba to sai aka ya kamata dai a ce ana yi tunda shi rukhsa ce da Allah ya yi ba- wato ya bayar ga al'ummarsa kuma Allah na bayar cewa Allah yana son idan ya bada sauki a karɓi sauki kamar yadda in ya bada rango wato kamar yadda in ya bada umarni na azima za a yi wannan azima duk abu mai wahala in Allah ya bayar za a yi shi wajibi to haka in ya bada sauki to a karɓi wannan saukin saboda haka wannan shine abin da ya kamata Allah ya samu dace kuma ba zai cutar da mutane ba jama'a mu gane ba zai cutar da mutane ba an yi an yi wato an zo za a yi sallar nan an yi niyya ta za a yi jami da aka yi niyya za a yi jami an fara sallah kenan sai ruwa ya dauki to sai a ci gaba da sallah tun daga niyyar da aka dauka a ciki ba zai damu mutane ba dan a lokacin sallah ma- sallar isha gari ya sai wasa yi ina ba ta gane tunda ai asalin niyya kai abin ne da shari'a ta baka damar yi ba wai kirkira kai kai- kai abin da kanka ba saboda haka wannan shi Allah ya san barka eh to ai shine niyyar tunda baka yi niyya ba kaga baka yi wannan abin ba na wasa da shi zama kuma bari ku ji astaghfirullah ham- hal limaman kansu ana ji ita ita niyya ai shi liman shi liman an ce idan ya zo zai sallah zai tada sallah ne kawai ba tare da cewa ya yi niyyar limanci ba ina ba ta gani zai sallah ne kawai kamar mai yin sallah shi kadai amma ban da guri guda hudu ila mai launin ma ce guri guda biyar wayannan guri guda biyar su ne wayanda dole sai liman ya ce anan imam ya yi niyyar limanci sannan abin ya tabbata ina ne wayannan guraren jimi guda biyu ha'i guda biyu jimin nan guda biyu sallar juma'a an gane ko sai liman ya yi niyyar limanci sannan sallar jam'i ita ce wannan da aka yi magana ko dai jam'in magariba da isha a lokacin ruwa ko jam'in magariba da isha a lokacin tafiya ko jam'in azhar da al'asar a lokacin tafiya ko lokacin rashin lafiya ko kuma jam'in azhar da al'asar a arfa ko jam'in magariba da isha a muzdalifa an gane ko yawwa to wayannan su ne a jimi guda biyu sannan sai ha'i guda biyu su kuma akwai salatul khawfi sallar tsoro sallar da ake lokacin da ake tsoro wanda za a raba mutane gida biyu wasu suna tare da liman wasu suna suna wajen abokan gaba dole sai liman yayi niyyar limanci sannan salatul a- a, wato istikhlaf ita wannan sa istikhlafi ita ce li- sallar da kana cikin ana cikin sallah sai liman sallar a alasa wace ba zai sa wani hannu ya jawo wani ba to wanda ya jawo dinnan ai da ma mu ne ko to yanzu sai ya niyyar limanci ina fatan gani to wannan su ne guda hudu da aka yi tibaki kansu wanda ko mai lawale kara shine ah, limami da izo masallaci ina zuwa masallaci sai ga ba ba mamu ba mamu a ciki gaba daya sai tsaya lokacin su kiran sallah ba wanda ya zo yi kiran sallah ba wanda ya zo to a wannan gurin an ba shi dama in ya zo ya tsaya ya yi kama sannan ya to inda limanci yake ya yi- ya yi- ya yi sallah yana faɗa niyyar limancin nan sannan ya sallarsa in ya sallarsa to zai samu lada 27 wannan wannan jam'i yayi kuma bai halatta wani wani jam'in a zuwa sake wani jam'i a cikin masallacin ba sai dai a yi wannan abin da aka saba na karhanci a koma can baya a je a sake amma nan an riga an yi sallah a masallacin tunda dama ratibin limami ne yi wannan aiki to wayannan dole sai a mutum yayi niyya a kansu idan mutum bai niyya ba to akwai matsala Allah ya samu dace Mm. na'am yau fa ba ranar asabar bace ranar asabar sai ranar fiqh ko eh mm mm ah ya kai kai ne kai ne mamu to to to to shi dama masallaci ne kawai to ana a yi lalle kuwa to kawai ana zaune ana zaune sai a haka abin da ya akwai abin duba kwarai da gaske magana ake na masallaci da limanci da waye da kuma ga ƙa'idar da aka faɗa ko Eh. na'am Hmm. na'am wato shi ma dan kasin ne na zan ko kuma ibn wahabin ne tunda gashi yana cewa ai ba komai ya gaya musu ga yadda za a yi ko hmm to Allah ka mana magani Allah ya gyara to sai addu'a sallallahu alaihi wasallam